الرحمن الرحيم حسن سيدنا يسنكم بيوصل لسمعنا العدد الزائد عن فلم يكن شذا ولا معلل أو الاستعاش والزائد على ذلك إلى القدر إلا ما هو كتاب مسلم أو الشيء في سواء أن تجدوا قبل صلاة رجعها قد أهم به وكم إمام جنح والنووي رجع في التكرير زفن به وكتاب سوء تسويه ليس شاتا عدد ومن شلل رواية اثنين فصاعدا دلت والوقف عنه حكم لمتع أو سند لأنه أثره مطلقا أثره لأنه أثره مطلقا أثره لأنه أثره مطلقا أثره Hato sahihi, haddin hadisi wanda yake ingantacce, in za a ba da ta'arifin hadisi wanda yake ingantacce sai a ce shi ne hadisi wanda yake ya cika sharuɗa guda biyar. musnadun da wata musnadun wato ya zamo an jingina shi zuwa wanda ya faɗa bi wata lihi sharafi na farko ko ya zamo muttasili ne isnadinsa da aka kawo ya samu ittisali hadisi sahihi shine wanda yake an kawo isnadinsa a isnadin nan ko ba a sami intidai ba shi yasa da aka ce bi wasu lehe wanda yake munkadi ya fita mu'urali ya fita mursali ya fita mu'allaki ya fita duk wa'annan ba ittisali a cikin su duk wa'annan nau'o'i ba ittisali a cikin su shi yasa ba za a ce mutu ingantattu bai sai in an samu ta wajen da suka zo ya zamo akwai ittisali. Ina kalin adalin sharaɗi na biyu ya zamo da shirowar ko wanda yake adali ya zamo hadisin nan ya samu kaiwa ƙarshe ta fuskar karɓowar wanda yake adali wanda yake hadisin da yake karɓowar wanda ba adali ba to wannan ba ingantacce ba kamar wanda ake ganin yana da rauni ko kuma ya zamo ai ba a san shi ba ruwayar wanda yake majhuli sabiqin sharadi na uku ya zamo shi adadin nan mai kiyayewa ne ya zamo mai kiyayewa ne wanda kiyaye wannan yadda za a faɗa nan gaba iri da yake akwai kiyayewa ta zuci shine wanda hadisin duk da yaji ya haddace ya kiyaye da ka zai iya kawo shi da ka kiyayewa ta ka kenan ta zuci akwai kuma kiyayewa ta rubutu shine da hadisin da yaji ya rubuta ya ajiye shi waje amintacce ya tabbata wani ba zai sadu da inda ya ajiye ba balle har ya ɗauko ya shafe wani abu ko ya ƙara wani abu balle har ya ɗauko ya shafe wani abu ko ya ƙare wani ya ƙara ya ƙara wani abu ba kamar yadda za ke samu masu sunan malamai ba amma kuma ba adalci ba ko ba kiyayewa ya zama ba kiyayewa sai su dinga ɗaukar littattafan masu littattafai suna shafe abin da suka ga dama don bai musu ba ko suna ƙara abin da ba su suka ga dama don su a ganin su wai haka ya fi zamowa daidai sai ka ga mutasar a yanzu an ce ba babu duk da harafi mai mutasar ko bai sa wani babu duk da harafi ba ya sa babu ne ya bar bayanin akan menene ga malamai wanda za a karɓa wajen su amma za ka kai wani sai ce ai gara a ƙara fito da abun fili bayan duk yadda aka yi ƙoƙarin fito da shi fili in ba a koma ga malamai ba ba za a fahimta ba shi kansa wani wajen duk da kamar da yake yake sharhohi aka ce to yasa ya fito da shi fili ba zai iya ba duk ya gama amfani da sharhohin ba zai iya fito da shi fili ba shi yasa haƙƙi yadda masu littattafai suka yi littattafansu abin musu haka in kana ganin kai ga hanyar da tafi dacewa a yi to ka zauna ka rubuta sai ka fito da shi tarihin nakin ya fi dacewa amma dai yau da gobe Allah zai nuna wanne ya fi dacewa na ka cin tsarin da kake gani ya dace shi kenan sai Allah ya tabbatar da shi fa amma zamanu fa za ku kusa'a wa amma ma fa'un nasa fa yankusu filari in kana ganin ai akwai wani gyara to ka tuna kai naka ka zauna kai naka yasa malamai suke faɗa a mahutarsa inda yake faɗan cewa fa ma kana min haɗai min na kafin kammalo a wa ɗayin asila ko cewa cikawar fa ai a hakiya ba a matanin ba malam bai izini ba wani ya masa karambani a cikin littafinsa ma gyara wa za ka yi kai shari sai ka gyara a sharhin naka ka ce to kai kana gani a nan da ka za ka ai da ya ce amma ba ka ce za ka ɗau gundarin nassin nasa ka ƙara abin da kake ganin kai ya dace ba ko ka shafe abin da kake ganin kai bai ma ba kaga kamar sawi tasirin sawi akwai gurare da yawa bugun yan zamani da suke shafewa saboda ya kawo maganar da su ba yi musu ba tun da ba yi musu ba me ya hakin ta ba sai dai a shafe ba ai sai a shafe ta shi yasa abin da ya musu shi ne daidai sun mai da kansu su ne haƙƙo bayan ko cewa aka yi zarka da annan la'abuwan haƙƙo amma su sun mai da kansu su ne haƙƙo duk fahimta an ta zama ba tasu ba ba daidai ba ne ba daidai ba ne ko kai waye ko kai waye in kai fahimta ba daidai ba daidai da tasu ba to fa ba kai daidai ba yasa hadisin ya zamo wanda ya ciro shi adali ne sharadi na biyu sannan kuma ya zamo mai kiyayewa ne ko dai kiyayewa ta ta shi ne ya haddace ko ko kiyayewa ta rubutawa shi ne ya rubuta ya tabbatar ya rubuta ya ajiye kuma inda wani ba zai ɗauka ba balle haye masa karan bani to ya zama ko ya karbo daga samarsa ya zama haka abin ya ta tafiya har karshen isnadin kowanne a cikin waɗanda suka zuwa isnadin adali ne mai kuma kiyayewa ya zama kuma sharafi na hudu hadisin nan kai ya zama ya bauɗe kayu wanda yake adalin mai kiyayewa ya ruwaito hadisi amma ya zama ya saba da wani adalin wanda yake mai kiyayewa wanda ma har ya fi shi ko ko shi kaɗai ya ruwaito shi haka wasu adalan biyu ko uku su ga yadda suka ruwaito hadisin to hakan nan yadda za a faɗa nan gaba wayar shi wannan sai a ce shazzuwa ce hadisi shazzi ba ingantacce ba ne ta yi yan rayuwa wanda yake adalin mai kiyayewar amma kuma ya iya kuskure tunda mutum ne da ala kulli halin mutum ne dai duk zama wasu adali ne kiyayewa wannan bai hana a ce an samu kuskure daga gare shi ba wa ma sumiyal insanu illa li nisbihi wa lal qalbu illa annahu yataqallabu to wala mu kada ya zamo kuma akwai illa a cikinsa kada hadisin ya zamo da illa a ciki hadisin duk da yake mu'allali to wannan ba ingantacce ba ne to wannan sharuɗan su ne guda biyar ɗin shi zamowa ba illa a cikin sati ne sharaɗi na biyar.
wani hukum iske hatuwa su aiki a na zahiri.
a galibi za ka gama da mai sun ce wannan hadisi ingantacce ne wannan hadisin rarrauna ne to ka gane irin wannan hukuncin da malamai suke faɗa ga hadisi ba wai suna nufin dole haka abin yake ba. dan malamai masana sun ce ma hadisin nan ingantacce ne ma'ana suna kyakkyawan zaton cewa hadisin ingantacce ne haka nan in sun ce ma hadisin nan rarrauna ne ma'ana a zahirinsa sun ga cewa rarraunan ne amma ta yi a hakika kuma ya zamo annabi ya faɗa dan wanda yake ake ganin yana da rauni bai da kiyayewa to amma wani lokacin ta ke kiyaye ta iya zamo ya kiyaye su tsarin malaman hadisi idan ya zamo mutum ya ruwaito magana hatsari amma a ciki a guda tamanin aka samu ya faɗa yadda abin yake ke mantuwa ba amma a ashirin ya yi mantuwa sai su ce yana da rauni don gashi yana mantuwa mantuwar da suke rangwame a kai bata wuce kamar matsalan a ce ɗaya ko biyu a cikin ɗari ba ya zama turun wannan ne sai su ce yana da ɗan rauni ɗan kaɗan amma dai bai kai a ce a kyala hadisinsa ba amma misalin ya kai ishirin cikin ɗari sai su ce a ai neman tuwa ne neman tuwa ne to amma ta yi wannan hadisin da ya ruwaito aka ce yana da rauni saboda zamowarsu akwai shi a shi wannan mutum din akwai shi a isnadin hadisin yana cikin tamanin din da ya ruwaito su ba mantuwa ya ga zamo ingantacce kenan amma da su malaman hadisi tun da sun ga sunansa a isnadin za su ce hadisin rarrauna ne shi yasa da ake cewa hadisi rarrauna ana nufin a zahiri a zahiri ne yake rarrauna ba wai lalle a hakika din ma rarrauna ba ne yadda can shi iraki yake faɗa wa fi sahihi wa ra'isi kasado fi zahirin lalkada'a to ba wai suna nufin yanke ba ba ba suna nufin dole haka abin yake ba
illa ma hawa kitabul muslim inda yake fa malamai sun yi yanki da cewa wannan ingantacce ne. lalle annabi ya faɗa har idan da mutum zai rantsuwa wallahi tallahi wannan in ba annabi zai faɗa ba to matarsa ta saku aka ce sai a yi hukunci da cewa matarsa ba ta saku ba shi ne hadisin da musulun ya ruwaito hadisin da musulun ya ruwaito banda wanda fa aka yi magana a cikinsa da cewa akwai kuskure akwai yan hadisai kamar ɗari da wani abu a musulun wanda aka ce gaskiya ba su cancanci matsayin da shi musulun ya ba su ba ba su kai a ce ingantattu ba ne tun banda wa'annan sauran duk wani hadisan da musulun ya ruwaito idan da mutum zai rantsuwa wannan hadisi wallahi in ba annabi ne ya faɗa ba matarsa ta sako to sai a ce matarsa ba ta sako ba an tabbata annabi ya faɗa amma in kamar tirmizi ne hadisin da ya ruwaito wanda ake ganin zahirinsa ingantacce ne amma dai shi ne ya ruwaito shi turmusi to yanzu sun wani ya rantse ai wallahi tallahi wannan hadisi in annabi ba shi ya faɗa ba matarsa ta sako sai a ce kai matan nan ta kafa za ta taso dan ba a tabbata cewa annabi ya faɗa ba ana kyakkyawan zaton dai annabi ya faɗa ana kyakkyawan zaton cewa annabi ya faɗa to koko buhari hadisin da buhari ya ruwaito hadisin da buhari ya ruwaito kun banda yan kaɗan da malamai suka ce akwai magana a kai wannan an yi yanke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ya sa wanda duk ya rantsa akan wani a cikin cewa wallahi annabi ya faɗa an ba ka matarsa ta kashi ya ce sai ya ce amma ta kara za ta saku ba an tabbatar annabi ya faɗa to
zuwa ban taba zu in banda ɗan kaɗan a cikin buhari da musulun ɗin da malamai suka yi magana a kai suka ce ba su cancanci wato a ce su ruwaito ba
aure fulani wato nan gaba za a yi bayani akan adadin waɗannan hadisan a gaba ɗaya dai in an kaɗa na buhari da musulun ɗin sun kai kamar ɗari biyu da goma sha hudu wanda za a ga kamar da kodi ne ko abu maso da dinish ne ko abu a lila tasani da yani da sun yi magana a kansu to ibn salahi na ibn salahi wato abu amri usmanu da abdurrahmani ibn salahi rasiha ya rinja yadda cewa za a yanke da waɗannan cewa lalle annabi ya faɗa da yawa shugabanni da suka karkata ga wannan magana ta ibn salahi kamar ya ibn zahir masalisi da abu nasarin da tsirin su ibn kasirin su ibn taimiyya duk sun tafi a kan haka wa yau wa cewa wannan abin da suka ruwaito za a yanki da cewa annabi ya faɗa wannan amma shehu muhyiddin ya haya annawawi ya rinja da littafinsa ta karibu a cewa a'a ko wannan din ma ba wai za mu ce mun yanke lalle annabi ya faɗa ba amma abin da yake akwai muna kyakkyawan zaton annabi ya faɗa amma a ce a yanken shi ya fi zamowa katarta shi kansa suyudi ya karkata ga wannan magana ta ibn salahi malamai da yawa sun karkata gare ta inda za a gani daga ita tsarin ulumul hadisi na ibnu kasir
laysa shartan adadu wa laysa shartan adadu shi fa hadisi ingantacce ba wai sharadin ka a ce sai wanda suka ruwaito shi sun kai biyu ko fiye da biyu ba ba kamar yadda hakim ya faɗa ba to wa man sharar ruwa satnaini wanda ya shakanta ruwayar cewa mutum biyu yake hadisi ingantacce sai akalla an samu mutum da ya so ruwaito shi sannan zai zama ingantacce ba sa ina ko fiye da biyu ya yi kuskure shi ne kamar shi ibn hakim yanda wato shawabla yake faɗa wa zaidul hakimi ta addudan ruwa lan yusallami a sirajul buhari ya faɗa wa zaidul hakimi ta'addudan ruwa lam yusallami da hakim yace wai sharadi ne ya kara cewa sharadi ne a ingantaccen hadisi ya zamo akalla mutum biyu sun ruwaito shi ko fiye da biyu to wannan magana ta sa malamai ba su yarda da ita ba ba za ka ce masa ma ya kake ya farko a buhari hujja ne a kansa shine hadisin al'amalu bin niyyati domin hadisin nan ba a san shi ba sai daga ruwa ya hayab ne wato sa'id ne wato ya habni sa'id al-ansari ya habni sa'id al-ansari daga Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi daga Alkamatu daga Sayyidina Umar shi yasa dalili ne a matsayi hudu وكان يكون مستمرا فتراه ناو حديث انما الاعمال عن قبل ثلاثه رجال يا wannan kawai ya isarrafi a kansa to to alhamdulillah ko ba ne nazmun nuhba ke fada wa laysa shar'an lissahihi fa'alani wa qadru man qala bi tawakkul wa laysa shar'an lissahihi fa'alani wa qadru man qala bi tawakkul ya a ce hadisi sai ya zamo azizi wato sai wanda suka rawaito shi sun kai biyu haka din ba sanadi ba ne a ingancin hadisi wanda ya faɗi maganar nan ma an ce biyu waye to